الحمد لله الذي رفع قدر الإنسان وكرمه وجعل حوله حما وعظمه أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وراقبوه واتقوه في أنفسكم واحفظوه واتقوه في إخوانكم وحافظوه واتقوه في إخوانكم وخافوه إن تقوى الله تعالى أفضل ما يبتغى به وجهه وينال به رضاه عباد الله إن من أكبر الكبائر التي حرمها الله تعالى والتي يتهاون بها كثير من الناس قولا وعملا إيذاء إخوانهم المؤمنين بجميع وسائل الإيذاء وطرقه إن أذية المؤمنين وإحداث ما فيه إضرارهم سبب عظيم لسقط المولى جل وعلا ومقته وعذابه وغضبه يقول الله تبارك وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا هذا المبدأ الإسلامي العظيم في الحفاظ على كرامة المؤمنين لمن أقوى الأدلة على أن الإسلام لا يستهين بكرامة المسلم مهما كانت منزلته الاجتماعية ومهما ينظر إليه المجتمع شريفا كان أو وضيعه فإن شرف الإيمان والإسلام يرفعه إلى درجة أن ربه حرم تدنيس حرمته وجعل دمه وماله وعرضه حراما على إخوانه وهذا يدخل في جميع الأبواب ومنها حتى المناجاة قال عليه الصلاة والسلام إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه وفي رواية فإن ذلك يؤذي المؤمن والله يكره أذى المؤمن أخرجه الترمذي وقال حديث صحيح وفعد المنبر فنادى بصوت رفيع فقال يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفضي, يفضي الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا أوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه يفضحه ولو في جوف رحله ونظر راوي الحديث ابن عمر رضي الله عنهما يوما إلى البيت وإلى الكعبة فقال ما أعظمك وما أعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك والحديث سنده حسن أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين muna godiya ga Allah godiya marar iyaka da yabo shi ma wanda ya wuce lissafi Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne ya ɗaukaka darajar ɗan adam kuma ya girmama shi Allah shi ne wanda ya sanya iyakoki da tsaro ya kewaye ɗan adam mumini da shi kuma ya girmama shi muna gode wa Allah kuma muna tuba zuwa gare shi muna neman gafararsa mun shaida da cewa babu abin da ya cancanta a bauta masa da gaskiya sai Allah kuma cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa ne na Allah kuma manzo ne na Allah bayan haka ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka ku kiyaye Allah sannan ku ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka cikin lamarin kawunanku ko kanku ku kiyaye Allah ku ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka cikin haƙƙin ‘yan uwanku musulmi kuma ku ji tsoron Allah lalle haƙiƙa tsoron Allah da bin dokokin Allah shi ne mafificin abin da ake neman yardar Allah da shi ya ku bayin Allah daga cikin manya-manyan abubuwa na laifi ka ba'irin zunub wanda da yawa daga cikin mutane suke wasa da su ko ba su ɗauki lamarinsu wani abu mai girma ba kamar da Allah maɗauki ke ba mu labari dangane da ƙazafi da jifan wani da wani laifi ta sabu na hayyinan wa huwa inda Allahi azim kai kana ɗaukar wannan abin ɗan ƙanƙanin abu ne abu ne mai sauƙi to meye wani haka zai ce don ya ce kaza amma a wurin Allah wannan abin babba ne mutane suna wasa da wannan lamari na shiga haƙƙin mutane ‘yan uwansu mumine ta hanyar cutarwa ga shi ko abin da Allah maɗaukaki ya ambata shi ne wallazina yu'dhuna al-mu'minina wal mu'minat lalle waɗanda suke cutar da muminai maza da muminai mata cutarwa za mu zo mu magana a kan cutarwar dama shi ne abin da za mu tattauna yau suka yi wannan aiki bi gairi maktasabu ba tare da cewa waɗancan muminai sun aikata musu wani abu ba faƙad ihtamalu buhtanan to wannan sun ɗauki babban laifi buhtan ƙiran ƙarya mutum ya ƙirƙiri ƙarya ba siɗiɗi ba saɗaɗa babu gairu babu dalili ya tuhumi ɗan uwansa musulmi ya soke shi ya zarge shi ya cutar da shi da abin da ransa zai ɓaci to sun ɗauki kuma isman mubina laifi bayyananne ku duba ku ga Allah ya kira wannan abin laifi ne ba ɓoyayye ba ne laifi ne a bayyane ka cutar da ɗan uwanka mumini wannan mataki da tsari da musulunci ya zo da shi wajen kiyaye darajar ɗan adam lalle yana cikin manya-manyan dalilai da suke nuni akan cewa ashe musulunci bai ɗauki wannan lamari da wasa ba karamar ɗan adam da darajar ɗan adam da mutunta shi kuma musamman musulmi mai la ilaha illallah muhammadun rasulullah darajarsa a wurin Allah ba ƙarama ba ce duk yadda ake ɗaukarsa a cikin al'umma wani za ka gan shi ƙarami ne wani kuma babba ne duk yadda al'umma take kallonsa ko mai daraja ne ko kuma makaskanci ne ta ɓangaren duniya to haƙiƙa darajarsa ta imani da musulunci ta ɗaukaka shi zuwa ga matsayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta a ci mutuncinsa. Duk rashin darajar mumini a duniyance nake nufi, duk yadda ake ganinsa da ƙasƙanci matalauci ne mabukaci ne marar aiki ne marar sana'a ba shi da komai in ya faɗa ba a saurarensa in aka gan shi ma kau da ido ake to wallahi a wurin Allah yana da daraja yana da kima in dai akwai la ilaha illallah tare da shi da haka wajibinka karka ci mutuncinsa karka cutar da shi karka zage shi karka yi masa ƙazafi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya da jinin musulmi da dukiyar musulmi da mutuncin musulmi wannan shine irin mutunci dukkaninsu haramun ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haramun damuhu wa maluhu wa irduhu har yake cewa bi hasabin ri'im min ash-sharri an yahqira akahu al-muslim ya isa mutum sharri ma'ana in dai ana neman sharri ƙololuwar sharri matuƙar sharri maƙurar sharri in aka yi sama ba inda za a samu na sharri sai wannan to ya isa sharri a ce mutum ya wulaƙanta ɗan uwansa musulmi wulaƙanta ɗan uwanka musulmi ya ishe ka sharrin da za a iya kallon ka da shi gobe kiyama kuma ya jawo maka musifar da za ta rasa maka ladan ayyukanka wannan abun yana shiga kowanne babi babi babi daban-daban akwai babin da zaka ga mutum yana daukar abun ma dan kankani ne to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi bai dauke shi da sauki ba ku duba dai babi na munajaci ganawa da tattaunawa tsakanin mutum biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da yi magana akan wannan yace idza kuntum salasatan in kun kasance ku uku ne kuke zaune a wani wuri ko kuke tare fala yatanajasnani to kada mutum biyu su ware su tattauna duna sahibihima banda wannan ɗaya dan uwan nasu kuna zaune ku uku in kana so ka ga ko kai wata magana da ɗayan to ku nemi izininsa cewa malam da Allah a ɗan mana haƙuri muna so mu tattauna ko don kada ya ji cewa don shi za a yi ko cutar da shi za a yi inda damar da za a yi haƙuri sai bayan ya tafi sannan a tattauna a yi haka saboda mutunta shi da darajta shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna zalika yuhzinu domin ko wannan abin zai sa shi fushi zai bata masa rai zai sa ba zai ji daɗi ba a wata riwaya fa inna zalika yu'zil mu'min domin yin haka yana cutar da mumini kuna zaune fa kila ma zancen ya shafe ku ku biyun to an hana ko ku canza yare ku yi yaren da shi ba zai ji ba in ana zaune da mutane kowa yana jin yare ɗaya to a yi wannan yaren ɗaya da kowa zai fahimci me ake cewa ana canza harshe an yi da wani yaren da ɗayan ba zai ji ba to zai ji wani abu so ake a cutar da shi to wannan ma fa manzon Allah bai bari ba sai da ya faɗa cewa kada a yi saboda kawai kada a ɓata ran mumini saboda darajarsa ta mumini to ina ga wanda zai zo ba kai masa komai ba baka taɓa shi ba baka cuce shi ba amma haka kawai ya buɗe alƙalaminsa ya buɗe bakinsa ya taka da ƙafarsa ya faɗi abin da ba daidai ba kuma a aikace ya aikata abin da ba daidai ba a cikin haƙƙin ɗan uwansa musulmi wajibi ne musulmi mu kiyaye wannan abu a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan mimbari yake cewa ya taron waɗanda suka musulunta da harshen su alhali imani bai gama shiga zukatansu ba kada ku cutar da musulmi kada ku aibanta ‘yan uwanku musulmi kada ku riƙa bibiyar al'aurar ‘yan uwanku musulmi manzan Allah salasalama ya ce domin kuwa duk wanda ya bibiyi in an ce bibiya nan ana nufin ƙwaƙwale-ƙwaƙwale tambaye-tambaye zungure-zungure yawan neman kaji sirrin wani don ka zo ka yada wa mutane shine tatabbu'in aurati me ake a gidan wane me ya faru ne na ji an ce a wurin aikinsa ma kaza da kaza ba abin da ya dame ka da wani duk wanda ya bibiyi sirrin wani dan ya yada wa mutane cewa wane kaza a kansa to Allah zai bibiyi tasa al'aurar in ji manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam ba in ji ni ba cewa yayi fa innahu man tatabba'a aurata akhihi muslim duk wanda ya bibiyi al'aurar dan uwansa musulmi tatabba Allahu aurata ba fa wani za a aiko kai ma ya bi diddigin naka sirrin ba a'a Allah ne zai bi ka gaya mun me zai buya a gurin ubangiji in yana bibiyar sirrinka innahu alimun bi zati sudur me kake yi da bai sani ba shi yasa malamai suke cewa rufawa dan uwanka asiri sababi ne na kai ma Allah ya rufa maka idan ka san wani abu da ɗan uwanka ya marar kyau sai ka zo ka tallata shi a cikin mutane to kai ma wata rana Allah zai ba da ƙofar a tona naka asirin kowa yana da asirin da baya so a ji ko akwai wanda ba shi da shi duk duniya kowa yana da asiri tsakaninsa da Allah zai ɗaga hannunsa ya Allah ka rufa mu Allah ka sa babu wanda zai san wannan laifin da nake yi to in kana tona asirin wani Allah zai buɗe ƙofar ina ce Allah ya san komai ba abin da bai sani ba to wata ran haka kawai da kanka za ka saki abin ma a sani haka kawai sai Allah ya banka ɗaka ya tona maka asiri kuma kowa ya sani ya Allah muna roƙonka Allah ka rufa mana asiri Allah ka gafarta mana abinda babu wanda ya san mun aikata shi in ba kai ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man tatabba Allahu aurata duk wanda ku Allah ya bibiyi al'aurarsa yafdahu to Allah sai ya tona masa asiri sai ya masa bankada bankadar da ba a taba irin ta ba walau fi jawfi rahlihi ko da yana boye a cikin gidansa duk irin adadin kofofin da ka boye ka aikata wani abu Allah zai iya tona shi baka tsammani da kanka wani lokacin kai ɗin ma za a sa ka faɗa da kanka ka tona wa kanka asiri Allah ya tsare mu wata rana abdullahi bin umar ya kalli ɗakin ka'aba yake cewa ma a azamaki kai wannan ɗaki na ka'aba me ya kai girman wannan ɗaki ma'ana wannan ɗaki da daraja yake wa ma a azama hurmatak wannan ɗaki alfarmarsa ba ƙarama ba ce amma sai ce wal mu'minu a'zamu hurmatan inda Allah minki amma mumini a matsayinsa na mumini darajarsa ta fi ɗakin Ka'aba yanzu idan mutum ya je ɗakin Ka'aba ya shafa kashi me za a yi masa za a yi ta a kansa kuma akwai hukunci saboda ya wulaƙanta abin da Allah ya girmama to ka zo kuma ka ɗauki kashi ka shafa wa ɗan uwanka shi kuma wannan menene abdullahi bin umar ya ce wannan ma sai fi wancan tsanani a gun Allah saboda girman da mumini yake da shi a wurin ubangiji don haka wajibi ne ‘yan uwa musulmi mu tarbiyyantu akan sakin harshenmu akan ‘yan uwanmu mumine akan abin duniya akan lamarin da ba shi da kima wani abun ma ko yana da kimar to kana da hanyoyin da za ka yi maganinsa ba ta cin mutunci ba ba ta zagi ba alfudail bin iyab yana cewa bai halatta baka cutar da kare na san za ku tuna mun taɓa wannan magana ba a daɗe ba amma mun sani tattaunawa akan wannan maudu'i a irin zamanin da muke ciki yanzu na ƙarancin tarbiyya da ƙarancin horo da mutane suke samu da kuma jahilci na waɗannan haƙoƙin na musulmi a kan junanmu ya cancanci ko da koyaushe za a tuna mana wannan maudu'i a ja hankalinmu cewa mu sani abin da muke faɗa da bakinmu to Allah zai tambaye mu a kansa. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya gaya Mu'az ba cewa mafi girman abin da ke jefa mutane wuta shine wannan harshen nasu harshenka da za ka buɗa ka faɗa ka cutar da wani kun san hadisin muflisi wanda zai zo gobe kiyama ga sallah ga azumi ga haji ga nafilfili ga sadakoki da yayi amma in an zo sai Allah maɗaukaki ya kira waɗanda ya cutar da su ya zagi wannan ya ci mutuncin wannan ya ɗauke dukiyar wannan ya zub da mutuncin wannan to sai a ɗauko ayyukan nan nasa da ya aikata da azumin litinin da alhamis da yake yi da sallar dare da yake yi sai a ɗebo ladan duka a gutsitsira a kakkasa sai a bai waɗannan da ya cutar da su ka yi gibar wani a gindin wata bishiya a social media ka zagi wani ka ci mutuncinsa ka yada ba a ganinsa da daraja to sai a ɗauko ayyukanka na alheri da azuminka da sallarka sai a ɗebi ladan sai a bashi sai mutum ya tashi ba komai sai a ɗebo kuma zunubansu su sai a loda masa in haƙƙin ba a gama kwashe shi ba sai a loda zunubansu a kanka sai a jefa mutum cikin wuta in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu dan uwa musulmi ka san wannan irin girman haƙƙi har za ka yi wasa da ɗan uwanka mumini aikinka shine ka tona asirinsa ka rubuta kaza an ce kaza kai ma ka yada duk wanda ya taimaka aka yada barna to da shi a ciki duk waɗannan abubuwa darussa ne da ya kamata mu mai da hankali a kansu ya uwa musulmi cutar da mumini yana da sura da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi musulmi fa shine wanda ƴan uwansa musulmi suka kubuta daga harshensa bai cutar da su da harshe ba bai kuma cutar da su da hannunsa ba sun kubuta to shine musulmi hanyoyi sun bambanta da yawa na iya cutar da mutane daga cikin abin da kullum nakan so in faɗakar a kansa kuma ina kira ga waɗanda wannan abu ya shafa a mai da hankali wajen sa wata doka a kai irin yadda mutane sun ɗau wannan abun kamar ƙarami amma ba ƙarami ba ne irin fitilu da mutane suke amfani da su a motocinsu da baburansu da irin kalolin da suke sawa wani yana kashe idan wani wani idansa ba shi da lafiya garin wannan zai iya sabbaba ya je ya aukar da wani hatsari wani ya rasa ransa wani ya koma gurgu saboda wani ya dalla fitila da in masu masu ya sunansu wannan keken nafef da masu babura a sa wani launi fluorescent kala mai ƙarfi da zai kashe kowaye yake tahowa haka masu motoci haka samari sun ɗauka wani abun ado ne da rana mutum ya kunna fitila ful ya kashe idan mutane duk wannan abun ba daidai ba ne in mutum ya ji cuta fa a zuciyarsa dangane da wannan to Allah zai kama ka da laifi saboda wannan abin da kai kai kana ga wata burgewa ce wani abu ne da ke nuna kai wayayye ne to ka cutar da wani in ya tafi ya kaɗe wani yaro ko ya buge wani ya kashe shi kana cikin masu laifi saboda kai ka jawo wannan abu ya uwa musulmi hakanan kuma abin da ya shafi sauti na kaɗe-kaɗe da za a sa wurin sai da waya da wurin download wani ya ɗauka ba shi da hanyar da za a san cewa yana wannan abun sai ya sa kaɗe-kaɗe ya damu mutanen unguwa wannan shi ma haramun ne banda maganar laifin kiɗan to akwai kuma cutar da mutane ka hana mutane bacci ka sa su jin abin da bai halatta ba cilas aikata haramun ne an baka dama ka yi talla a gidan rediyo an baka dama in ka nemi izini ka sa allo a rubuta sunanka kana sai da kaza ga ishara nan duk mai so ya zo ya saya amma ka sa kiɗa safe da rana da daddare mutane suna cutuwa to nan bai halatta ba kada wani ya ce iya masu kiɗa to har a masallaci ka ɗauki kasar ɗin wa'azi ka zo ka sa shi karfe biyu na dare shi ma wannan yana cutar da mutane duk da wa'azi ne ba lokacinsa ba ne akwai wanda ba a lokacin yake so ya ji ba sai a ce wa an yi ne don a tashi mutane wani bai daɗe da baccin ba yana so ya ƙarasa kuma yana da niyyar ya tashi da asuba ka dakatar masa da bacci abin da shari'a ta bamu shine kiran sallah amma ba a sa kasar ɗin wa'azi don mutane kada su yi bacci ba duk wannan baya cikin abin da shari'a ta zo da shi kuma yana cikin hanyoyin cutar da al'umma musulmi ya ku yan uwa musulmi cutarwa akwai ta har a masallaci ba iya magana sauci ba ran juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ga wani mutum yana tsallake wuyan mutane ya sa kafa ya tsallake mutum ya buge wa wani hula ya cutar da wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya dakatar da shi ce zauna nan inda kake faqad azaita ka cutar saboda tsallaka mutum akwai wulakanci gare shi yanzu idan mahaifinka ne a zaune zaka zo ka ture shi ka sa kafa ka tsallake shi ta kafaɗarsa ai ba za ka yi wannan ba saboda kana girmama mahaifi to duk mumini da ka gani ya cancanci wannan girmamawar an hana ka sa kafarka ka ture shi ka shiga tsakani tsakaninsa da wani ko ka dafa shi ka danne shi sannan ka tsallaka duk wannan cutarwa ce kun ga har wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bari ba to ina ga abin da zaka ambaci sunan mutum ka ci mutuncinsa ka zage shi ka ce wane ba na Allah bane wane mutumin banza ne wane kaza wane kaza Allah maɗaukaki ya tsare manzan Allah sallallahu ya ambata haƙƙin makotaka hadisai suna nan da yawa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jara duk mutumin da ya imani da Allah da ranar ƙarshe to kada ya cutar da makocinsa makocinka a gida ga gidanka ga gidansa karka tura masa kwata karka dame shi da sauci karka dame shi da duk abin da zai cuce shi makocinka a ofis makocinka a kasuwa makocinka a shago duka karka cutar da ɗan uwanka musulmi kai duk abin da za a zo gobe kiyama a ce wani bai ji daɗi ba sakamakon abin da kai masa to ka guje shi ka kauce masa ya Allah muna roƙonka ka tsare mana mutunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqa duk mutumin da makocinsa bai amincewa ma'ana ba shi da natsuwa cewa sharri zai iya zuwa ta ɓangaren wannan mutumi to duk mutumin da yake zaman ɗarɗar da maƙocinsa ba zai shiga shi wancan ɗin ba zai shiga aljanna ba shi wanda ake tsoron sharrin nasa ba zai shiga aljanna ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa cewa inna Allah jalla wa ala qal Allah madaukaki yana cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda yake faɗa ya cutar duk wanda ya cutar da wani waliyi na masoyi na inji Allah to ina sanashe shi da yaƙi da ni wane ne mai shirin yaƙi da Allah mumini ka cutar da shi to kai shirin yaƙi da Allah maganganun suna da yawa akan wannan ya ku bayin Allah wani daga cikin magabata zan karkare da waɗannan maganganu kaɗan yana cewa ij'al kabiral muslimina indaka abal wa saghirahum ibnan وأوسطهم أخا فأي أولئك تحب أن تسيء إليه yace ya kai bawan Allah ka ɗauki duk wani babba a cikin mutane ka ɗauke shi babanka ne in dai babba ne ɗauke shi cewa mahaifinka ne ƙarami kuma ka ɗauke shi cewa ɗanka ne matsakaici kuma ka ɗauke shi cewa ɗan uwanka ne wanka ko ƙaninka to sai ce a cikin waɗannan mutum uku da babanka da kuma ɗanka da ka haifa da kuma ɗan uwanka wa ko ƙani wa kake so ka cutar to haka duniya take gaba ɗaya duk ‘yan uwanka muminai ko dai wanda ka gani babanka ne ya fi ka shekaru wajibi ka girmama shi don wannan shekarun amma ku duba yadda tarbiyyar mu ta lalace ‘yan uwa musulmi samari ba tarbiyya mun ɗauka haka kawai duk abin da mutum ya ga dama sai ya faɗi a kan kowa bai kalli cewa wannan babba ne a cikin al'umma wannan kuma ƙaninsa ne ko ɗansa ɗanka bai kamata ka wulaƙanta shi ba haka ɗan uwanka bai halatta ka wulaƙanta shi ba wannan su ne dokokin shari'ar musulunci ba magana ce cewa ai a zamanin yanzu yancin albarkacin mai kuke cewa faɗin baki kowa ya faɗi abin da ya ga dama wallahi musulunci ba haka bane ba ka da albarkacin baki in dai na cin mutunci ne baki ba shi da albarka in na zagi ne baki ba shi da albarka in na ƙazafi ne da yi wa ‘yan uwanka ƙazafi ka ɗauka kawai kowa ya halatta ka faɗi komai a kansa wannan ba haka ba ne yadda ba ka so a ci mutuncinka to kada ka ci mutuncin wani yadda ba ka so a ci mutuncin iyayenka to kar ka ci mutuncin iyayen wani wannan shine musulunci mun yi magana akan wato hadisin muflisi saboda lokaci dole mu tsaya a nan amma lalle wajibinmu ne mu kiyaye irin waɗannan al'amura muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu akan ɗaukar matakin da za mu kimsa wa ‘ya'yanmu tarbiyya mu ɗora su akan tafarki Allah subhanahu wata'ala kuma ya ƙara mana tausayi Allah ya bada tausayi na sama su tausaya wa na ƙasa na ƙasa kuma su girmama na sama wannan shine musulunci Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا ألا منا لقوانك ألا كتعلي منا متنشم Allah ka tabbatar da mu akan tafarki madaidaici tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma tarbiyyarsa Allah ka taimake mu akan tarbiyyar ƴaƴanmu mazan su da matan su Allah ka dora su akan tafarki Allah ka shiryar da su Allah ka ganar da su magana mai kyau Allah ka ganar da su aiki mai kyau Allah ka shiryar da su tafarki madaidaici wa akhiru da awana anil hamdulillahi rabbil alamin qumu ila